السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الرخصة في رمي الجمار أليس كذلك؟ babin da ya zo na sassauci a cikin jifa akwai waɗanda aka yi ma'uziri aka ba su aka ba su aka karbi hanzarinsu aka kiba masu lokaci ko aka ba su dama su yi jifa lokacin da ba a jifa kamar yadda Allah dan Umar yayi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان ابا البداه ابن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arkhasa li ri'a'il ibli fil baytutati kharijina an mina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma makiyaya masu kiwon rakuma izini su kwana wajen mina ba lalle su kwana cikin mina ba su an ba su izini za su iya kwana inda suke kiwo to yaya al'amari su zai kasance yarmuna yawman nahari ranar sallah za su yi jifa sun mayarmunan gada kashe garin sallah ba za su yi jifa ba wa min badil gadi liyau mai ne kashe garin kashe garin sallah za su yi jifa da rannan da na jiya da ba su yi ba mana za su rama kenan kamar yadda bayanin zai zo yadda imam malik ya fassara hadisin kenan sun mayarmuna yawman nafari sa'an nan ranar da za a tashi a bar mina sai su je su yi jifa kaga su an sauwake musu kashigarin sallah kenan ba sai su yi jifa ba in suka zo kashigarin sallah za su yi jifa na kwana biyu kenan an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح انه سمعه يذكر انه urkhisa ri'a'i an yarmu billaili yace makiyaya su an ba su izini za su iya jifa a cikin dare ya kulu fi zamanin awwal yace wannan a zamanin sahabbai ma kenan aka yi wannan abin waɗanda suke su sahabbai na nan lokacin su aka bada wannan izinin kuma ba wanda ya ce wani abu an fahimta qala malikun yanzu imamu malik imamu darul hijira zai fassara wannan hadisin da muka karanta tafsirul hadis allazi arkasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ri'ayil ibli fi ta'khir ramil jimar yace hadisin da manzon Allah yayi sassauci ma makiyaya a wajen jifa fi ma nura fi ma nazunnu yace abinda muke fahimta kenan wallahu a'lam haka imamu malik ya ce zai fasara ce abinda muke zato sai ce Allah shi an masani annahum yarmuna yawman nahari za su yi jifa ranar sallah fa idza madha al yawm alladhi yali yawman nahari ramaw min al ghadi fa idza madha al yawm alladhi yali yawman nahari ramaw min al ghadi ma'ana ranar kashi garin sallah ba za su yi jifa ba kenan an fahimta wa zalika yawman nafar al awwal ma'ana ranar da wanda suke gaggawa za su tafi kenan fayar muna liliyomin lazi maza she su yi jifa na kashigarin sallar da ba su yi ba za su yi sa'an nan su yi na yau da za su yi sun mayar muna liyomihim zalika ne annahu sai ma malike ce saboda la ya ahadun shay'an hatta ya ji ba alaihi ai ba za a ce mutum ya rama abu ba sai in ya waje ba a kan shi to raman da suka yi shi ne kashi garin sallah ba su yi ba to shi ne aka ce za su rama kenan fa iza waje ba alaihi wa madha kana alqada'u ba'da zalika fa in bada lahum annafaru fa kad faragu rana ta biyu din nan wanda yake ta'ajili gaggawa kenan in sun ga dama shi su tafi wayan akamo ilal gadi in suka ci kara da ikon kwana ta uku ramau ma'an nasu yawman nafaril akhir wa nafaru ranar zama ta karshe sai su yi jifa tare da mutane sai su kama hanya su tafi kamar yadda kowa ya kama hanya ya tafi قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي أبيد نفست بالمزدلفة وتا إر إر أور صفية إر أبي أبيد إذا تهايه بالمزدلفة أمزدلفة أن داود عرفة أنا مزدلفة شيء تهايه بتهايه رانا عرفة با كاش غريب معنا an zo muzdalifa ta haihu ko cikin dare ko kashi gari ne kafin a bar muzdalifa a jemina don da da da ciki da yamma ne zar ce bi arafa to aka ce bil muzdalifa muzdalifa zai dauka zai za iya daukan an iso daga arafa zuwa muzdalifa a cikin dare ko kuwa bayan an kwana kashi gari ya waye duk lokacin muzdalifa ne duk yanda aka yi dai kafin ranar sallah kenan ta haifu ko ko kuwa ko ranar sallah فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منا sai suka yi jinkiri ita da safiya ba za su iya tafiya ba gashi ta haihu sai an sai ai gyare-gyare an kinsa ko ya menene da menene sai daga baya suka gama abin da suka yi suka zo mina ba da an garabacin shamsu min yawmin nahari kafin su gama abin da suka yi ranar sallah su zo mina rana ta fadi ma'ana dare ya shiga kenan fa amarahuma abdullahi bin umara an tarmiya aljamra sai abdullahi dan umar ya ce za ku iya zuwa ku yi jifa a cikin dare za mu ga fahimtar imamu malik hina atata wa lam yara alaihi ma shay'an da suka iso cikin dare ya ce to yanzu kuka iso yanzu ne lokacin ku sai ku je ku yi jifa amma ba ba jifa cikin dare amma su yanzu suka zo lokacin su kenan qala yahya yahya yace su ila malikun amman nasiya jamratan min aljimari to sai imam malik ya kawo fikihu ya hada da wannan don a ga azancin abdullahi dan umar mutum ne ya manta bai jifa ba fi ba da ayyamin hatta yumsi a cikin ranakun da ake jifa bai samu ya jifa ba har dare ya shiga qala shi imam malik ce liyarmi ayya sa'ati da zakara min lailin aw nahari sai imam malik ya ce zai iya jifa duk sa'an da ya tuna cewa akwai jifa a kansa me yasa yace ai manzo Allah ce man nasiya salata fa waqtuha ina yadhkuruha ko lokacin ta kenan to su ma waɗannan su yi mantuwa ba su yi jifa ba lokacin da suka tuna dai sai su je su yi ko dare ne kama yusalli salata idza nasiyaha thumma zakaraha laylan aw naharan an ga fiqhin imam malik ko فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي إن باي يفت مكة دي ياتفي سأنا يداو يي زي زي زي بعد هدايا سبب من ترك نسكا فليرك دما باب الإفاضة باب اللي زور بيان طواف إفاضة ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس رانا صلى ببان أيكي كنشيني طواف الإفاضة in ba ka yi tsawafin ifada ba duk abubuwan da ka yi na yanka na jifa na sisiye za ka samu a tahallulul asgar amma akwai abin da ba za ka yi ba sai ka yi tsawafin ifada shi ne ka sadu da mace ko kuwa ka shafa turare قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة سيدنا عمر ya ma mutane hutuwa a arafa wa allamahum amran hajji ya sanar da su yadda aikin hajji yake wa qala lahum fi ma qala ya faɗa musu a cikin abin da ya faɗa musu idza ji'tum mina in kuka zo mina faman ramal jamrata faqad halla lahu ma haruma alai alal hajji illa an-nisa' wat-tib kuna shigowa mina duk wanda ya jifa to ya yi tahallulul asgar kenan komai ya halatta mishi sai dai ba zai shafa turare ba ba zai sadu da iyalansa ba la ya massa ahadun nisa'an wala tiban hatta ya tufa bil baiti in kai tawafil ifada to shikenan kai at-tahallulul akbar kenan komai ya halatta kenan abinda da aka haramta maka kafin ka zo kai tawafi an fahimci fikin musayyid da Umar ko قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال يجي سيدنا عمر يجي من رمى الجمرة دوان دا يجيفا ثم حلق سألنا يأسكي كوسسي أو قصر ونهر هديا يينك لي كويسك كوينك هديسا إن كان إن كان معه فقد حل ما حرم عليه تو ياي التحلل الأصغر إلا النساء والطيبة sai dai abu biyu ne ba zai iya yi ba ba shi da ikon yi wannan tahallulin bai kai kansu ba ba zai sadu da iyalansa ba ba zai shafa turare ba hatta ya tufa bil baiti har sai ya yi tawafin ifada babu dukhulil ha'idi makkata babin da ya zo na mace mai haila ta shiga makka mace mai haila za ta shiga makka matan makka ba suna haila ba ina suke tafiya za ta shiga makka amma ba za ta yi tawafin ɗakin ka'aba ba in ta kama za ta iya yin sa'ayi tsakanin safa da marwa don shi ba a yi masa sharaɗin tsarki ba imamu maliki ne tsananta ya ce in mutum ya yi ba tsarki ya yi amma kada ya gangancin haka to mace mai haila ya za ta yi in ta shigo makka ta zo ga tawafin kudubi ko tawafin ifada قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أن كربونا قال عائشة والمؤمني إتتشي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع shekaran da aka yi hajjin bankwana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'alalna bi umratin sai muka ɗauki haraman umra labbaika Allahumma labbaika umratan in an je an gama umra kuma yau taruya ce labbaika Allahumma labbaika hajjan wanda ya tamattu'i kenan wanda ya kirani kuma sai ya ɗauke su baki ɗaya amma sai wanda ya koro hadaya zalika liman wanda ya koro hadaya ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتشي من كان معه هدي duk wanda ke tare da hadaya falyuhlil bil haji ma'al umra ya dauki haraman haji da umra labbaika allahumma labbaika umratun mutamatti'an biha ila al hajj thumma la yahillu hatta yahilla minhuma jami'an wanda ya koro hada ya yi kirani kenan ba zai kwanci kayansa ba har sai ranar sallah ya ji ya yi tawafi qalat الضمير يرجع إلى من إلى عائشة رضي الله عنها قالت تتي فقدمت مكة وأنا حائل تتي سين إسو مكة الحال كسنتي وأنا كما إنا تكين هيلا فلم أطوف بالبيت تبزات إيه التوافي بكير تتي بني توافي با ولا بين الصفا والمروة كما بي بلي إيسائي بني توافي بلي إيسائي فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي سينا فدا منزون الله صلى الله عليه وسلم غا halin da nake ciki yaya zan yi ni gashi na shigo ina haila kuma ban iya ban yi tawafi ba balle da sa'ayi to yaya umra da ina umra ya zan yi umra kenan babu zance umra kenan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata fatawa yace unqudi ra'saki wamtashiki ki kwance kanki ki taje gashin kanki mana ki warware wannan umuran babu ita wa ahilli bil hajji wa da'il umra in aka zo ranar hajji kice labbaika allahumma labbaika hajjan umra ta sa baki da umra kenan umra ta wuce dan baki tawafi ba balle ki sa ayi babu zancen umra kenan ki hakura da hajji qalat tace fa fa'altu sai ta yi abinda manzon Allah ya ce mata ta yi falamma qadayna alhajja tace da aka gama aikin hajji to kowa za shi da umra da hajji ita za ta koma da hajji kada ba umra kowa ci riba biyu ita ɗaya kenan sanadiyar haila da take ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tace arsalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq shi manzo Allah ce kai Abdurrahman ka zo ka je da ita a tan'im ka je ta ɗauko haraman umra ta zo ta yi umra in ta yi umra bayan hajji ta yi hajji nan ta yi umra su su yi matu'i ko kirani sun tsira da hajji da umra ita ma yanzu za ta tsira da hajji da umra kenan magana ta kare kenan ko ta ce abdurrahman ibn abubakar da siddiq ita kuma aisha binti abubakar da siddiq ko wanta ko kaninta ila tan'im fa'ata martu ta ce sai na je na yi umra asalin yin umra daga tan'im kenan bayan aikin hajji faƙala ha za makanu umaratiki sai ce wannan shi ne umarar da kika rasa farko ɗin gashi kin same ta ƙarshe an fahimta ma'ana ashe ya halatta bayan mutum ya gama aikin hajji zai iya zuwa tan'im ya yi umara ko bai halatta ba umara ta yi ko ba ta yi ba ta yi to sai mutane na cewa ya halatta in mutum ya je hajji ya yi umara yana da dama ya ta tawafi ko kullum sai je tan'im ya zo ya yi umara kullum sai tan'im ya zo ya yi umara umarar ta yi ko ba ta yi ba eh ya aka ji ma'ana kullum ya je ya yi umara ya dawo kullum ya je ya yi umara ya dawo eh bayani abinda aka ce ya fi ma wanda ya je aikin haji ko umra ya yawaita tawafi to amma in mutum ya ce ya je ya yi umra yau ya dawo gobe ya je tan'imi ya dawo ya zo ya yi umra jibi kafin ya taso ya yi umra sau goma ya za ka yi da shi sai ka ce umararsa ba ta yi ba ko umarar ta yi eh wannan bangaren umarar sun yi ko ba su yi ba yaya murya ta je kasa da yawa umarar sun yi ko ba su yi ba yaya aka yi eh eh eh yayi ne saboda me wace irin larura ai ba shi ne ya sa ta yi umuran ba shi ya soke mata wancan umura ce ta farko abinda ya hana ta kenan ko haila ya sa ta yi umuran karshe an ga aikin hajji ai aikin hajji to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta izini da dan uwanta su je ta ni'imi ta dauko labbaika Allahumma labbaika umratan ta zo ta yi umura bayan ta yi aikin hajji to shi ta ma ta samu hajji da umra kenan yadda kowa ya samu aikin hajji da umra to asalin mashru'iyyan yin umra bayan aikin hajji kenan daga tan'i alaysa kazalik to she mutane mutane suka samu gara basa asali shine wanda ya aikin hajji ko umra yana da dama a cikin makka ya yawaita yin tawafi abinda aka sani kenan to sai mutum ya ce tun da ya halatta a yi umra bayan hajji shi ma kullum sai je tan'im ya yi umra kafin kwana goma ya gaba zaman sheta su ya yi umra su goma kenan ya yi makansa ya yi mawani ya yi mawacce ko ya yi makansa su nawa ba ka da hujjar da za ka ce umararsa ba ta yi ba sai dai ka ce bai kamata ba ko kana da hujja kat'an cewa umarar ba ta yi ba jin eh ya yi mai in ji wa ya ce ya yi bida eh ba wanda zai dauka wajibi ne ba aka ce ya samu dama sai ya je ya yi wa zai dauka wajibi ne je ya umara din duk masu zuwa aikin umara masu zuwa aikin haji kowa da abin da yake ya fahimta shi je yana yi kana zaune mutum yana maka zai bugo ma waya malam me hukuncin kaza me hukuncin kaza ka tambaya mana daga cikin makka ga malamai ga kowa da kowa shi yasa ba ka da hujjar da zaka ce umrarsa ba ta yi ba sai dai ka ce bai kamata ba amma ka ce umrarsa ba ta yi ba mece ce hujjarka eh umrarsa ta yi yayi koyi da nana Aisha ko bai ba eh wa ita wato wai na na Aisha ai ita su ɗaya ta yi ina na na Aisha ke zama Madina kullum ta ce za ta zo umara za a iya kawo ta ta yi umara kai kuwa ka dawo Najeriya watakila sai ranar kiyama za ka kawo umara eh eh فقال الذين أحلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة فطاف الذين أحلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والعمرة wanda suka yi ɗauki umura sai suka yi tawafi tsakanin safa da marwa suka yi tawafi suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun mahallo minha tun da sun ɗauko umura ne da suka yi tawafin kudumi sai suka yi sa'ayi shi ke sai su kwance umra in ba kira ne suka yi ba sun matafu tawafan akhara sa'an nan suka sake yin wani tawafi ba da an raja umin mina li hajjihim bayan an dawo daga mina ranar sallah kenan wa amma allazina kanu ahallu bil hajji waɗanda suka yi hajji kadai labbaik allahumma labbaik hajjan aw jam'u al hajja wal umra ko suka hada aikin hajji da umra fa inna ma tafu tawafan wahidan tawafi daya wadatar ba hajji da umra din قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت أنا عائشة الله كرمت داتتي قدمت مكة وأنا حائض تتي نائس مكة الهال كسنتي وأنا إنا تكين هيلا فلم أطف بالبيت تتي بني طوافي ما wala baina safa wal marwa haka ban yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba sa'ayi tsakanin safa da marwa rashin tsarki baya hana ayi amma yaushe ake yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai an yi tawafi alaysa kadhalik fashakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala if'ali ma yaf'alu al-hajj ghairi an la tatufi bil baiti sai manzo Allah ce if'ali ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري افعلي ما يفعل الحاج تتشي تنا حيلة بتي طوافي با شي من زوال الله افعلي وين كنا ما يفعل الحاج ها duk abin da mai aikin hajji yake yi wani ayyuka mai aikin hajji mai yake eh aha aha aha aha zai sa a yi tsakanin safa da marwa ko? dawa a yi saboda ba za ka yi sa'ayi ba sai ka yi tawafi eh if'ali ma yaf'alu alhajj ma'ana abin da yake wajibi akan alhaji ya aikata ko ko a'a abin da duk alhaji ya ga daman zai ya samu lada zai ya shiga cikin ma yaf'alu alhajj ya shiga to akan haka za ta karanta za ta karanta alqur'ani kenan me eh me hajj ba zai zauna ya dauki alqur'ani ya karatu ba da ya samu lada ba ya shiga ciki eh eh eh قال مالك في المرات التي تحل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض إمام مالك يتي ما تدو لبيك اللهم لبيك عمرة سيتشكو مكة ترى ترى الآن لا تستطيع الطواف بالبيت بازات إيين طوافي با إنها إذا خشيت الفوات إن تجس ورنكر أيك يقواتي متى أهلت بالحج وأهدت سيتتي لبيك اللهم لبيك حجا أما ذات بعد هدايا وكانت مثل من قرن الحج والعمرة تازموا كمن وند يهدي قراني كينا وأجزاء عنها طواف واحد طواف إياء الشتاء والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت يتي مجمي هيلة انتهي طواف الإفاضة تي صلى أي نافلا دا أكي باين طوافي ركعتي طوافي كنا قبل أن تهيض والند تايس تاغما كافين الآن تيزو متى فإنها تسعى بين الصفا والمروة سيتجي تي سعي دا هيلة ناتا وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيد سيدي بزات طواف الإفاضة با. حتى تترى من حيضتها سيتا تركك لغا حيلتا أم فهمتوا أن مسألة باب إفاضة الحائض ويتو إفاضة طواف الإفاضة نمت بحيلة يا ذاتي قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت هي بنت هيي هاضت صفية إر هيي هيلا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيتفدى بمنزل الله صلى الله عليه وسلم قال تكي تكي فقال سيما الله أحابستنا هي هنا متفيا ذاته tun da haila ta zo mata ai dole mu jira ta sai ta yi tawafil ifada faƙila sai aka ce inna haƙad afadat aka ce ai tabbas ta yi tawafil ifada sannan haila ta zo mata faƙala fala izan ai ba za ta hana mu tafiya ba kenan ina ma na wannan magana za mu iya tafiya ita ba lallai sai tawafil wada'i ba ala eh manji ba? قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن امره بنت عبد الرحمن أن عائشة أم, أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرمت إدرا تفدى من منظوم الله صلى الله عليه وسلم سيتشي يا رسول الله يا منظوم الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت هيي قد هاضت يا منظوم الله تبس صفية إر هيي تبس تاي هيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ta hana mu tafiya kenan tunda in ba ta yi tawafil ifada ba ba za mu iya dagawa ba sai mun jira ta har ta yi tawafil ifada an fahimta alam takun tawafat ma'a kunna bil bait sannan sai manzo Allah ce ba ta yi tawafil ifada tare da ku ba qulna sai matan suka ce bala da ce e ta yi tsawafin ifada tare da mu kala fahrujna ya ce to ku kama hanya tun da an yi tawafin ifada a lokacin ai shi ne tawafin ifada shi ne mana tawafin bankwana shi ne ƙarshen tawafin da za ka yi kamar makka shi ne tawafin wada'i kenan alaisa ka zalik قال وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم, المؤمن أم المؤمنين كانت إذا حجت نانا عائشة الله كرمت يدا انت يحج تاريد ماتا ومعها نساء تخاف أن يهضن تنا تاريد تارم ماتا تنا تورن كر حيلا تزومس كافين سوي طواف الإفاضة رانا صلى مزا مزا مزا سيتشي قوة تجي طواف الإفاضة sa'ad nan a dawo mina duk wadda haila ta same ta ba za ta hana mu tafiya ba ke an ga fikihun ta ko ta khafu an yi hinna haddamat hunna yawman nahari fa'afadna ranar sallah sai ta ce ta gabatar da su maza maza kowa ta je ta yi tawafi ta dawo fa in hidna ba da zalika lam tantazirhunna bayan sun yi tawafin ifada suka dawo to duk wacce haila ta zo ba shi ta tsaya ta jira ta gama ta je ta yi tawafi ba ta yi tawafil ifada wani tawafi ya saura mata tawafil wada fatanfiru bihinna sai ta ka- tafi da su tun da kun yi tawafil ifada duk wacce haila ta zo mata ba za ta tsare mu ba za ta hana mu tafiya ba sai a koma madina wa hunna hayyadun idza kunna qad afadda matukan sun yi tawafil ifada haila ba zai sa a jira sai sun gama aje a yi tawafil wada'i ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت هيي وقيل لها له أنها قد هاضت أكتشي صفية بنت هيي تناتك هيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا سي منزو الله يجي ذات tsare muke nan ba za mu iya tafiya ba sai mun jira ta hatta gama haidanta ta yi tawafil ifada sa'an nan mu samu tafiya faƙalu sai suka ce ya rasulallah innaha qad tafat suka ce ya manzo Allah ai tabbas ta yi tawafil ifada وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يتي فلا إذن أب أشي بزات حنا متفيا با تند تايت وافي الإفاضة قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم تونان عائشة تنشي سنة تتوناوا sai aka ce falima yuqaddimun nas nisa'ahum in kana zalika la yanfa'uhunna sai aka ce to me in ya zama na gabatar da mata din su je in ba shi ba shi da wani amfani me yasa ake gabatar da su mana mana ana so a soke mazhabin na Aisha kenan an fahimta na Aisha ta tafi da taron mata ranar sallah me take faɗa musu maza maza kowa ta je ta yi tawafil ifada kafin hailar ta zo shi aka ce to me amfanin gabatar da mata ne ma a ce ranar sallah gaba shaida na Aisha ta ce walau kana allazi yaquluna da a ce fadar da suke ba shi da wani amfani din la asbaha bi minan aktharu min 6000 imra'atin ha'idun kulluhunna kad afanna yace da ba shi da amfani to ai da mutum mata dubu sittin za su waye gari ba su yi tsawafin ifada ba rannan za su dole mazajen su jira su kenan amma tun da yana da amfani sun riga sun yi tsawafi shi kenan amfanin mazhabin na na aisha ta hana wannan jinkiri da za a samu shi yasa ta yi wannan hikima ranar sallah sai ta gabatar da su da ce ke kowa ta je ta yi tawafin ifada an fahimce ta? eh? an taimaki kowa ai fikihu kenan alfikihu fahimuddin na na aisha faqihatu muhaddithatu mufassiratu tabibatu wa habibatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me rage mata me na na aisha tarza duniyan nan duk wanda ke tare da Allah Allah yana tare da shi bai rasa komai ba duniyan nan duk wanda Allah ba shi tare da shi duk abin da ya tara yayi khasara khasara yayi an fahimta قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمه ابن عبد الرحمن اخبره ان ام سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت wannan bai wa Allah ta tambayi manzo Allah ta yi haila ko ko ta haihu ba da ma afadat yawman nahari bayan ta yi tawafil ifada ranar sallah sai ta yi haila ko ta haihu sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa azina laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kharajat sai manzo Allah ya ce mata me ki koma Najeriya ki koma Madina ki ki tafi inda zaki tafi tun da abin da yake da yake da karfi din tawafil ifada kin yi ba shi kenan ba qala malik imam malik yace wal mar'atu tahidu bi minan tuqimu hatta tatufa bil bait mace haila yazo mata tana mina bata yi tawafil ifada ba za ta zauna har sai ta ya samu ta ya tsarkaka ta je ta yi tawafin ifada la budda laha min zalika yace lallai ne wannan babu wani uzuri wa in kanat kad afadat to in ta kasance ta yi tawafil ifada sannan haila ta zo mata fahadat ba da ifada ta yi haila ba da tawafil ifada faltansarif ila baladiha faltansarif ila baladiha wai mai kenan to ka zama cikin masu masu wa'azin alhazai suka ce to gashi nan bata yi tawafil wada'i ba ga kuma tana haila jirgin su kuma zai tashi sai ka ce mata me eh eh ka tafi to in bata yi tawafil ifada ba fa ga jirgin su zai tashi ya za ta yi eh فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أي كاجكو an samu sassauci daga manzon Allah dangane da mace mai haila in dai ta yi tawafil ifada ta kama hanyar garin su wa qala to sai ce wa in hadatil mar'atu bi minan in mace ta yi haila a mina qabla an tufida kafin ta yi tawafil ifada to ya za a yi kenan فإن كريها يهبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم متى طواف الإفاضة أبناء هيلا يزومتا فإن كريها الكري ما سباد حير أبرهوا راكمي الإكراء كده za a zan haya rakuminka ka je da ni haka muka kwana kaza zan biya kaza da kwana goma kwana ashirin kwana nawa ne to sai aka samu wannan larura ya ce fa'in na kariya hayo basu alaiha wanda yake da abin jirgin nasu sha ce jirgin ya tsaya har sai ta gama ko motar ta tsaya har sai ta gama ko mai jan rakumin wanda ya bada haya hayarsa kwana goma ne gashi ba ta yi tsarki ba balle ta yi ta wafi ilfaza sai ta koma gida hajji bai yi ba ya ce to za a tsare shi ya tsaya har kwana goma sha biyar saboda in ana son a samu tabbas shi ce aksara min ma ya habisu nisa'a addamu kam aksar muddatil haid suka ce kwana goma sha biyar to sai a jira shi a tsare shi dole ka jira ta to yaya za a yi alkawarin mu kwana goma ne zan kawo ta ta yi aikin hajjin koma da ita na ba ta haya ta biya to gashi zan kara wa'yansu kwana goma ko kwana goma sha biyar aka ce dole a tsaye tsaya dole don ba zai koma da ita ba hajji bai cika ba to ita kuma za ta kara masa nauyin kwanaki ya za a yi sai ta kara kudi ko ko za a tilasta mishi shi ya yi hakuri eh za ta kara kudi saboda me tun farko ai bata san wannan larurar zai kama ta ba da shi ma ya sanya ai da sai a yarjejeniya za a tilasta shi ya tsaya sai ta gama ya tafi da ita in ba kamar ya dauki abin sai ya tafi ya za ta yi shi ma ai bai gama aikinsa ba kenan zuwa ne da dawowa to ta zo shi wannan larura ta same ta ya ce dole ka jira ta har sai ta gama haila jinin yake daukewa a jira yau har kwana goma sha biyar in yake daukewa kwana goma sha biyar shine sai a tashi daga hukuncin jinin haila zuwa mai istihada to shi kenan sai ta je ta yi tawafinta sai ka kama abin hawan ku koma gida to yanzu matsalar ta zo da sauki ba rakumi za ka haya ba jirgi ne ko mota to sai a je a yarjejeniya amir alhaj na garin jirgi na farko ta ki gashi zai tashi to sai a nemi wata a saka ita a ce mata jirgi ta biyu ko ta uku jirgi na biyu ko na uku lokacin da tsayi tsarki ta gama sai a saka ta jirgi ko mota ko a bar hawan da zai koma da ita to sai dai in ana so a yi adalci wannan da ya bada hayar rakuminsa kwana kaza gashi an zo ba ta da tsarkin da za ta yi tawafil ifada balle hajjin ta cika ta koma sai ta koma hajji bai cika ba dole ta jira sai ta yi tawafi shi yasa ce yuhbasu kariyuha fa inna kariyaha yuhbasu alaiha yuhba ma ma'ana yuhbasu alaiha za a tsare shi dole yuhbasu alaiha dole kenan ya tsaya sai ya dauki abin sai tafi ya barta cikin halaka kafin ta gama kowa ya tafiya za ta yi ta kama hanya ita kadai yuhbasu alaiha dole za a tsare shi sai ta gama hailanta ta yi tawafi sa'annan su dawo to yuhbasu alaiha imam malik bai bayyana nan za ta kara mishi kuɗi ne ko shari'a ce za ta tilasta mishi shi ma ya haƙuri ta ma larura ce ta kama shi ya za a yi eh wace hukuma abu ne a eh me ke nuna cewa amirul hajji zai biya a nan tilasta masa da aka yi din dole ai sai aikin hajjinta ya cika to ya koma da ita in ya to in ba tilasta mishi ba sai ya dauki dabban sai tafi sai a barta ta zauna kwana goma sha biyar kowa ya gama aikin hajji ya tafi sannan ta gama ita kadai hanya tirya tirya za ta madina eh zai yiwu ba zai yiwu to ya za a yi shi mai abin haya ɗin mai yarsa ya yi hasara ne? eh? a yanzu kana zancen hukuma ne saboda al'amari duka ya dawo hannun hukuma lokacin ai ba zancen hukuma ba ne eh ya za a yi eh maslaha za a yi eh a ba zai hana ba ba zai hana ba a shi ma ai ya san haila wani abu ne da Allah ya jarrabi mata da shi so suke yi ba so suke yi ba an fahimta ya kama ne ta kama ne sai zama musu dole suka hakura ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم